إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الخطبتنا اليوم على حفظ اللسان ويجب على المسلم أن يحافظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح والمنكر وهو خصلة من الإيمان لأن أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله تعالى والآدمي ومن ذلك قول الخير والسكوت عن جده لأن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره كله لأن كلام الإنسان زرع له حسنات كانت أو سيئات ثم يحصد ما زرع يوم القيامة ومن زرع خيرا حسد الكرامة ومن زرع شرا حسد الندامة ولذا ولا تهلك الناس بلسانك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka bayan Allah hutubar mu ta yau tana magana ne akan kiyaye harshe lallai yana wajaba akan musulmi ya kiyaye harshensa ya zama wajibi ne dole ne ka kiyaye harshenka daga faɗin alfasha maganganu na batsa waɗanda ba su dace da shari'a ba ya zama dole ka kiyaye bakinka daga faɗin muzanin maganganu na muzanta mutane ko aibatawa ya zama wajibi ka kiyaye maganganunka daga dukkan wasu ababe na kiwar da shari'a ba ta amince a faɗe su ba. Domin ka sani, shi kiyaye harshe wani rashi ne ƙato daga cikin rashin imani. Domin dama shi ayyuka na imani wani lokacin in ka kalle shi yana rataye da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki, wani lokacin kuma haƙƙi ne na ɗan adam. saboda haka wajibi ne ɗan adam ya kiyaye harshensa lallai mu kiyaye harshe Allah manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Hurairah Allah da dashi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance da gaske ne yana imani da Allah yana kuma imani da ranar ƙarshe ka yadda lalle Allah gaskiya ne kuma shi ne abin bauta kuma umarninsa za a bi ka yadda akwai ranar da da a tashi bayan an mutu ƙiyama za ta zo wannan rana ɗin ka yadda gaskiya ce wadda ya alheri zai samu alheri wadda ya sharri zai ga sharri ya samu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya amince da wannan falyakul khairan aw liyasmut to ya tabbatar ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru duk abin da za ka faɗa ka auna ka ga abin da za ka faɗi ɗin nan alkhairi ne ko kuma sharri idan ba alheri ba ne kuma don Allah su lazumi ce kai shuru har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi mutafakun alaihi bukhari da musulun suka fito da shi a wata ruwaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sammata naja duk wanda ya shuru ya kame to ya tsira duk wanda ya shiru ya kame daga barin maganganu sai dai na alkhairi to manzon Allah sallam ya ce ya tsira wata ruwaya ma ya ce asamtu sayyidul akhlaq shiru shine shugaban kyawawan dabi saboda haka ya zama wajibi mu kiyaye harshenmu daga faɗin haƙoƙi da suka shafi Allah madaukakin sarki daga faɗin haƙoƙi da suka shafi ɗan adam mu tabbatar abubuwan da za mu faɗi wadda za a ba mu lada a kai ne ba wadda za a ba mu shirri ba saboda haka ka sani lallai faɗin alkhairi ko yin shuru ga kishiyarsa shi ne ya fi alkhairi an samu hadisi har wayo daga abu hurairar Allah da da shi dangane da irin maganganun mutum ko da ya faɗi alkhairin ko ya shuru wadda Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula la yatakallamu bi kalmati lalle mutum zai dinga faɗin magana da wata kalma ma ya tabayyana ma fiha yuzallu biha fi nari abada ma bainal mashriq wal maghrib wato dan adam zai dinga faɗin wata magana shi bai san ma kalmar da ya faɗi din nan tana kai makura ba wadda a dalilin wannan da a saukar da shi a jefa shi a cikin wutar jahannama wadda nisanta ya kai tazarar gabar da yamma wadda da ta tsindima shi a cikin wutar jahannama zurfin ya kai tazarar da zaka kwatanta tazarar bangon duniya ta gabar da bangon duniya ta yamma kuma ba komai ya tsindima shi a cikin wannan halin ba sai abin da ya faɗi na kalma guda a wata ruwaya yake cewa ɗan adam zai dinga magana la yura biha ba'san zai ɗauka wannan kalmar ba komai bace babu wani laifi aka yana ga kamar kawai ɗan wani wargi ne haka a shagata amma ya hawi biha saba'ina kharifan finnar a dalilin wannan kalma ɗin da ɗan adam yake ganin ta abu ne mai sauƙi zai gangara a cikin wutar jahannama na shekara saba'in shekara saba'in yana tafiya a ciki bai ƙure zurfin isowa bakin iyakar wannan laifin kalma da ya faɗa ba. Turmuzi fito da wannan hadisi. Daga dai Abu Hurairah har wa yau a cikin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatakallamu bi kalmatin lallai ɗan adam zaka samu yana yin wata magana min ridwanillahi wacce cikin wannan kalmar akwai yardar Allah la yulqalaha balan shi yana ganin ba komai bace amma kuma kalmar wadda Allah madaukakin sarki ya yarda a faɗa ne yurfa'u Allahu biha darajati sai Allah madaukakin sarki a dalilin wannan kalma ma sai daga masa daraja karkare na wata kalma mai kyau da zaka faɗa akan wani ko akan wani ko a labari ta alkhairi wadda Allah ya yarda da ita a dalilin ta sai ga an daga ma daraja baka sani ba ya ce wa innal abda kuma lallai da ka samu bawa la ya takallam bil kalimati min suqutillah da ka samu dan adam yana magana da wata kalma wacce take ta fushin Allah ne Allah bai so a faɗa la yulqa laha balan shi yana ganin ma dan ya ambaci wannan kalma ba komai bane shi ya dauka kawai shakatawa ne ya hawi biha fi jahannam wanda wannan abun kuma sai ta dilmiya hinin kaya cikin wutar jahannam Allah ya kai shi ma nan Bukhari ya fito da wannan hadisi saboda haka ya zama wajibi mu kame harshen daga dukkanin wasu abubuwa kama harshe din nan da kuke kallo da kange shi da hana shi fadawa cikin barna to wannan shine tushen kowanne alkhairi gaba ɗayansa domin duk wanda ya mallaki harshensa to ya mallaki lamarinsa gaba ɗaya in dai ka mallake harshenka to dukkanin lamarinka ka mallake shi saboda haka mu iya harshen mu iya maganganun da za mu faɗi idan muka kalli hadisin mu'az bin jabal ana yawan karanta mana shi a islamiyu bayan mu'az dan jabal ya tambaya annabi sallallahu ya nuna masa wani aiki na alkhairi wanda zai yi shi shigar da shi aljanna manzon Allah ya lissafo masa ya lissafo masa ya lissafo masa bayan ya jero masa sai ya ce ba na shiryar da kai akan abin da ya mallake duka waɗancan ayyukan da na gaya ma ba wadda a cikinsu akwai sallah akwai zakka akwai sadaka akwai azumi akwai jihadi manzo Allah sallallahu ya ce bana gaya maka abin da ya mallaki waɗannan shi kadai din ya mallaki waɗannan ba mazi dan jabal ya ce ya haka ne ya rasulullah faɗa mu sai manzo Allah sallallahu ya ce kuffa alayka hada sai manzo Allah ya kama harshen sa ya riƙe ya ce ka kiyaye wannan ka kiyaye wannan kiyaye wannan ya mallaki duk abubuwan da manzo Allah ya lissafo a farkon hadisin shi shi kadai sai mu'az dan jabal yace ya rasulullah inna lam mu'akhizuna bima natakallamu yanzu ya ma'aikin Allah sai a kama mu da abin da muke magana da shi sai manzo Allah ya ce sakilatka ummu lalle da mahaifiyarka ta yi asara duk wanda bai gane ba sai manzo Allah ya ce wa hal yakubun nasu ala wujuhihim illa hasaidi alsinati ai ba komai yake sa mutane ake kifar da su a cikin wuta a fiskokin su ba ko akwai haban su ba a watar waya manzo Allah ce face sai abinda harshen su yake girba musu abinda harshen mutane yake girbo musu shine abinda ake kifar da mutane a cikin wuta shi ake sa ake kifar da mutum a cikin wuta idan muka kalli lallai magana ta ɗan adam shuka ce a gare shi ko dai kyawawa yake shukawa ko kuma munana duk abin da ka faɗa na magana shuka kake ai Allah ya faɗa ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin da zaka furta na magana face a tattare da kai akwai masu rubutawa mala'iku guda biyu ɗaya na rubuta mai kyau ɗaya na rubuta mara kyau magana in ka furta ta ana rubutawa ba abinda za ka yi face ana rubuta ta kuma za a tanadar da ka je ganta ranar gobe kiyama sai a yi maka sakamako da ita to lallai ka sani dan adam yan duk abin da yake faɗa shuka ce idan ranar tashin alkiyama ta yi zai girba abin da ya shuka duk wanda ya shuka alkhairi da bakinsa ya dinga faɗin abubuwa na alkhairai to zai je ya girbi daraja wadda ku ya shuka sharri to zai je girbi nadama ranar gobe kiyama daga cikin wannan akwai hadisin Abu Hurairah Allah da dashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthar ma yadkhulun nasan nara al ajwa al ajwafan manzon Allah sallam yace mafi yawan abin da yake shigar da mutane cikin wutar jahannama shine a jofani kuyabansu guda biyu shi ne sai manzo Allah ce alfamu wal farji baki da farji mafiya yawan abin da yake kai mutane cikin wuta inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace shine baki da farji yawanci idan ka kalla bakunan mu musamman a yanayin da muka tsinci kanmu ba sa furta alkhairi sai sharri ishadili ka samu ana zance a yi minti ashirin ana taɗi wannan ya faɗi na minti ɗaya wannan ya faɗi na minti biyu sai ka samu a minti ashirin maganganu goma sha uku dukkaninsu na sharri ne ba a kai ba ko kuma a raba da daidai a samu goma na alheri shida dai ga su nan baina baina a ma'ana a samu goma na sharri a samu shida ga sunan baina-baina kuɗi ne da a same su na alkari majoratin taɗin da ake yi ba shi da amfani ko wani abu ne ya faru mutum ba zai furta alheri ba sai sharri duk abin da ya faru ba a furta alkhairi sai sharri sai ka ji an ce kaza a ce kaza yanzu mu kalli ko iya abin da yake faruwa a tsakaninmu na rayuwa da a wancan rijin da Allah maɗaukakin sarki ya jarraba mu da tsadar rayuwa mun faɗi alkhairi a kanta sharri ake faɗi hasalin sharrin ma sai ake canfa ma wani ko ba ce muka yi buhari ba ne yawanci haka muka faɗa maimakon mu duba me dalilin da ya kawo wace hanya za mu bi mu kawar in laifi muke aikata mu gyara in kuma gazawa muka yi a aikace-aikacenmu na yau da gobe da fasahar mu da kimiyya mu yi nazarin ya zami sai muka canja abu yanzu da aka fara samun sauki shi ma ka kalli maganganun da ake faɗi ai ba alheri ba wannan cutar talaka da kuma sai aka jinginawa shi ma na yanzu ai da gangan ne aka yi wannan don a karya talakan arewa ai arewa su suke noma duba abin da yake fitowa daga bakunan musu alkhairi ka kalli ɗan ɗaukewar ruwa da aka samu ha ai tun da ai damunar fadawa tun can ta fara aka ki shuka ko kuma kaza kaza maganganun da ba su da alheri yawancin ba ma furta alkhairi wa kawunanmu daga wani abu ya faru sai ka ji an ce to tukunna ma kai shawo ba yanzu yayi kaza ba ka jira lokaci kaza yayi to ya kamata wallahi mu yi kokari mu gyara bakinmu saboda haka ne ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana a hadisin Abu Huraira yake cewa idza sami'ta rajula yaqulu idan ka ji mutun yana cewa halakan nasu mutane sun halaka manzo Allah ce fa huwa ahlakahum shine ya halakar da su in ka ji mutum yana cewa mutane sun halaka to shi halakar da su da bakinsa wajen miyagun kalamai da yake in abu ya faru ba za a hararo alkhairi ba yanzu wani ko tari ake yin ana zance zancen da ma bai taka sai ce wallahi in ba haka bane Allah ya ma maimakon ya ce in ba haka ba Allah ya bayyana gaske sai ce Allah ya tsine ma in ba haka bane ya zama kaza in ba haka ba ya mutu in ba haka ba kaza kar Allah ya masa rahama kar Allah ya masa kaza yawancin mutane abinda kawai ake jawa kenan ka jira yanzu bayan wannan arha Allah kiyaye ai yanzu da haga kaza kaza yawancin kalmar da mutane suke furta kenan duk wani abu babu abin da dan adam yanzu a yanzu muka fi sai lalata bakin mu da kanmu muke halakar da kanmu abu kaɗan sai mu tsine cewa manzon tsira sallallahu mutuwa akai da aka faɗa alheri akan wani mutum sai ya ce wajabat yace ta wajaba can an sake faɗan wannan da ya mutu ko ya aka faɗi sharrinsa sai manzo Allah ya ce wajabat sai sahabi ka ce ya rasulullah ranan wani ya mutu an faɗa alkhairi akan sa kace ya tabbata yanzu wani ya mutu an faɗi sharri ce duk abin da kuke faɗa shi ake tabbatarwa akan mutum in ka ce an halaka kai ka jawo halakar yanzu kake so a halaka in ka ce an shiga bala'i in ka ce bala'i an tinkare shi saboda haka duk abin da za ka yi ka dinga kiran alheri ci a kaza ɗin da muka samu ai sauƙin nan alheri ne insha Allah za mu ji daɗi muna fatan shi ma masarufi ya sako amma a'a ai wannan abu cutar mu za a yi kayan masarufi ya sako ba talaka ya sha sai ka an ci kuma ba zai sako ba kai da kanka ka faɗa kuma ka ce ba zai sauko ba in mala'iku suka amsa bakinka yana cikin wanda aka amsa addu'arka shikenan ba zai sauko ba wa ya jawo ka ka halakar da al'umma shi yasa manzo Allah ce idan ka ji mutum yana ce mutane sun halaka to manzo Allah ce shi halakar da shi bukari ne fito da hadisi Allah ka ɗauka musulunci da musulmai kaskantar da kafirci da kafirai ka girgiza ƙasa ƙarƙashin da hasara ta zuwa ga sallah haɗa sahu a daidaita daidaita sahu yana daga cikin sallah